ya yi bayani da sharhi da kuma i'tiradat wasu abubuwa da ake ta kawowa na challenges akan waɗannan sharuɗa da malam ya kawo amma al-islam fala khilafa fi i'tibarihi fa innal kafira muttahamun fi ad-dini amma al-islam fala khilafa fi i'tibarihi فإن الكافر متهم في الدين فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد أما الكافر المتأول فإنه مؤذم للدين ممتنئ من المعصية غير عالم أنه كافر فلم لا تقبل روايته ina so ku gane abin dake dake musulunci dole ne wanda za a yi riwaya a wajensa ya zama musulmi malam ce babu saɓani wajen lura ya itibar yadda da amintuwa da lura da sharaɗin cewa sai mutum ya zama musulmi ba kafiri ba saboda innal kafira muttamun fi din shi kafir yayi abin tuhuma ne a cikin addininsa wanda yake abin tuhuma a addininsa ya za a karbi riwayarsa ghair mu'taman ne yana husuma da musulmi yaya za mu je mu karbi riwaya a wajen kafiri zai iya talbisin addini zai iya bata addini zai iya cucusa wasu abubuwa za su karbi riwayar kafiri ba ba a karɓar riwayar arni ba a karɓar riwayar wadda ba musulmi ba to amma akwai mushkila a nan yanzu mun yi magana kan kafiri ko? tayyib to yaya za a yi da alkafirul muta'awwil kafirin kafiri mai tawili kamar yaya musulmi ne a cikinmu shi fa yana sallah kullum yana kuma azumi kullum amma yana aikata wani abin da ya fitar da shi daga musulunci ko saboda wata bid'a da ya yi ko saboda wani aiki da ya yi shi bai ma san cewa ya fita daga musulunci ba kuma kun yi magana kun ce ba a karɓar riwayar kafiri to shine yanzu za a fafata yanzu akwai wanda za ku zo kuna sallah da shi kuna azumi da shi amma in an gaya maka wani bid'ar da yake wani abu zaka ce wani ai kafiri ne akwai su to wannan shine al-kafir al-muta'awwil al-kafir al-muta'awwil to malam ya ce ba a karɓar riwayar kafiri har da waɗancan mutanen in har da su iri ɗaya ne kafircinsu da wancan da wannan idan ban da su to ya za a yi kuma an ce ban da kafiri ba a karba kuma ba ka da dalilin da ka ce ba kafiri ba ne to ya kai ka ce kafiri ne tun da kafircinsa bai bayyana ba to bari ka je shi fa in kila hadha yattaji fi kafirin la yu'minu bi nabiyina idan wani ya ce a'a ai magana karatun nan ba shine kafirin da bai yi imani da annabinmu ba kenan kaga sun fara bayani wani kafiri kafirin da bai yi imani da annabinmu ba iz la yaliqu bi siyasati takimuhu fi dinin la yataqidu ta'zimuhu a siyasance a gudanance a shugabance shine siyasa bai kamata a sanya shi ya ba da hukunci ko a hukunta shi a cikin addinin da shi bai yadda da wannan girman addinin ba kun gane? to ya za a kawo maganarsa a cikin addini a cikin maganar riwaya to ai shi bai ma yadda da addinin ba baya ma girmama addinin amma kafirul muta'awwil wannan shine al-kafirul mukhalif shi yana cikin ahlul qibla yana sallah amma ya zama kafiri ne bi bid'atin ibtada'aha saboda wata bid'a da yake yi sai ya zama kafiri amma fa zai iya yiwa ma yana aikata bid'ar shi bai ma yadda shi kafiri bane bai ma san shi kafirin bane kai ne a gefe da ka san barnar da yake yi da abin da yake ya saba wa aqida kace da shi kafiri ne to amma ka dawo fa innahu mu'azzimul lid-din yana girmama addini mumtani'un min al-ma'siyati ya ma daina saban Allah ga sallah ga zikiri ghairu alimin annahu kafir bai ma san cewa shi kafiri bane to sai aka ce falima la tuqbalu riwayatuhu yana girmama addini yana sallah yana azumi shi fa bai ma san cewa ba an gani bai ma san cewa ba shi kafiri ba ne to malam zai ba da ansa malam fa ya doge fa ya ce haddashi ibn qudama ya doge ya ce haddashi in dai an tabbatar mutum yana da wata bid'a da ta kai shi ga kafirci to in yayi riwaya ba za a karba ba yace kowane kafiri ma ai muta'awwili ne duk wani kafiri ma ai yana da yana jin cewa shi akan daidai yake an ce akwai kafaran amana to man nasiru ba su ake magana ba yanzu ba magana amana ko rashin amana ba ne to bari mu ji qulna kullu kafirin muta'awwilun falyahudiyyu aidan muta'awwil fa innal mu'anida huwa alladhi ya'rifu al-haqqa biqalbihi wa yajhaduhu bilisanihi wa hadha yandur bal تورؤ هذا من الكذب كتورؤ اليهودي فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنسب بغير الإسلام ما لن يجي سيمتي كون كافر ما متأولين بيهودي ما متأولين me yasa ba yahudi ya zama muta'awili mu a wajen mu kafiri ne amma shi yana itikadin cewa shari'ar annabi Musa ita ce shari'a mun sani ko kuna ganewa shi yana itikadin shari'ar annabi Musa ita ce shari'a kuma annabi Musa shine mai gaskiya kuma babu wata shari'a da ta goge shari'ar annabi Musa ai shine yahudancin wancan da yake aikata bid'a da kuka ce kafiri ne shi ba muta'awil bane shi ma gani yake wannan abin da yake kai shine daidai to yaya za ku kafirta in ji ibn qudama ya za ku kafirta ba yahude ku ce shi kafiri ne ma annahu muta'awilun ya taqidu anna shari'ata Musa hiya shari'a al-gharra wancan dan bid'an shi ma muta'awili ne yana ga abin da yake na bid'an nan shine daidai ibn qudama ya ce in dai ba za ka karbi riwayar ba yahude ba saboda kafiri ne to shi ma wannan ai kafiri ne me yasa ba za a ce sun zama daidai ba an ce wannan muta'awil to yace bai hure ma ba muta'awili bane na'am bai kalli wannan ba bai kalli maganan wani girmama addinin sa ba kawai shi abin da ya dame shi musuluncin ne kawai a gaban shi yace akwai kafiri mu'anidi a cikin kafirin akwai kafiri mu'anid mai inadi mai girman kai mai yakar addinin shine wanda ya san gaskiya a zuciyarsa sannan kuma a harshen shi wato ya yi inkarin ya san gaskiya a zuciya a harshen sai ya inkari shi yanzu ba yahude ba mu'anidi ba ne shi a wajensa a shari'ar annabi musa ita ce shari'ar da ta goge na kowa shi ma dan bid'a ba kafiri ne mu'anidi ba yi saboda shi abin da ya imani da shi yake faɗa bai hude ma abin da ya yarda da shi yake bada ba a rasa su da karyace karyace irin nasu amma wannan addini ya atakidu shi cewa akan addinin annabi Musa yake yace amma wahada yandur ba su da yawa kafiri mu'anidi din an gane ko wannan inat din nudra ne kafirai muta'awwilai ne abinda ibn qudama yake nufi yawa yawan kafiran nan ya taqiduna annama hum alaihi huwa alhaq abinda su suke kai shine gaskiya da yawan su abinda suke kai kenan yanzu kirista idan ka zo zai ce shi annabi isa yake bi ina kun gane bambancin kafiri haka da kafiri mu'anidi kafiri mu'anidi ya san gaskiya a zuciyarsa amma in ya zo a bakinsa sai ya canja iya sane yakar addinin kurin yake yi ko irin kafiran maka ko wasu ba su da yawa dai a gaskiya ne amma idan ka kwatanta yawan su yahudu da nasara ahlul kitab sun fi su yawa to shi abinda ibn gudama yake nufi cewa galiban za mu ɗauka duk wani kafiri ma muta'awil ne banda waɗannan mu'adadan to shine ya ce abin da ya sa ba za a karɓi riwayar kafiri muta'awili ba taka tsantsan ɗin da shi wannan kafiri muta'awili ɗan bid'a yake yi wajen ƙin gaskiya wajen ƙin ƙarya ai shi ma yana iya ƙarya ai akwai 'yan bidan da ba sa son su ƙarya ya ce bai da bambanci da takatsantsan ɗin da ba yahude shi ma ko ɗan kirista yake takatsantsan ya ƙarya su ma sun san akwai ƙarya ai ya ce kaga sun yi tarayya shi ma wancan baya so ya ƙarya shi ma wannan baya so ya ƙarya shi ya ce bal tawarru hada min al-kadhib ka tawarru al-yahudi fala yultafatu ila hada wala yustafadu hada wato almansibu bi ghairi islam wato waiwaice shi ba da aka danganta shi ba da musulunci ba duk tunanin iri ɗaya ne in ji shi da fada abin da yake so ya ce a wannan jimla dukkansu gaba ɗaya muta'awwiluna ne tawarru'ul kafil muta'awwil anil kadhibi takatsantsan kiyaye wanda kafiri muta'awwili yake yi karye ƙarya daidai yake da na bayahudi saboda a cikin addinin yahudawa ma an hana ƙarya da haka wannan bambanci da ake so a bambanta mana tsakanin alkafirul asli da alkafirul muta'awwil ibnu kudama yace babu eh yace kawai wala tuqbalu riwayatu minhuma gaba ɗayan su duk dan bid'an da ka san dan bid'a ne hatta kai ga munzalin kafirci to in ya kawo riwaya kara karba ya ce ai ita riwaya mansibun ne sharif matsayi ne mai girma ba a ba wani wai kafiri muta'awili ina sai wanda yake ya tasifu bil islamil kamil wanda ya sifantu da musulunci cikakke to bari mu ce wata magana qala abul khattabi fil kafiri wal fasiqin muta'awilaini إن كان داعية فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه وإن لم يكن داعية فلا فكلام أحمد يحتمل الأمرين القول وعدمه فإنه قد قال احتملوا الحديث من المرجئة وقال يكتب عن القدر إذا لم يكن داعية واستعظم الرواية عن سعيد العوفي وقال هو جهمي امتهن فأجاب واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه وهو مذهب الشافعي ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذاهب والأهواء طه أبو الخطاب يا دنكار حسكي أكن وانا مشكلة ta riwaya a wajen kafiri muta'awwili yace kafiri muta'awwili da fasiki muta'awwili su waɗannan asalinsu musulmai ne amma wani laifi suka yi suka koma fasikai ko suka koma kafirai watakila sun sani wasu takila ba su sani ba ya ce in kana da'iya fala yuqbalu khabaru idan kafirin ko fasikin yana kira akan bid'arsa da'iya malam ka san akwai dan bid'ar da bayan bid'ar to kuma yana kada mata kararrawa yana kira a zo a shiga fa in sunna suna kira akan sunna dan bid'a shi ma yana kira to duk wannan dan bid'a wanda yake da'iya to wannan yayi karfi a bid'a akwai dan bid'a da shi yana yi amma ba za ka ji ya gayyato wani ba wataƙila yana dan rarraba kafa ne bai gama gamsuwa sosai da bid'ar ba amma akwai wanda mai tsaurin ra'ayi kamar malaman su du'atu a cikin bid'ar su har kira suke su ce me a zo ayi yace to in kana da'iya fala yuqbalu khabaru duk dan bid'an da ka san yana wa'azi yana kira a zo ai bid'ar sa to karka karbi labarin sa yace fa innahu la yu'manu wallahi ba za a munta da shi ba zai iya yi an yadda hadithan ala muwafaqati hawa yazo ya sanya hadisi na ƙarya dan ya goyi bayan son zuciyarsa da bid'ar sa to a nisanci dan bid'a mai kira akan zuwa bid'ar sa shi ba wato yanda ake kira a zo ai sunna shi fa haka yake kira a zo a yi bid'a fa yanda yake kira a zo a yi sunna ce kaga wannan ina to to mu dauka baya kira amma dan bid'a ne amma baya kira yace wa illam yakun da'iyatan fa kalamu ahmad yahtamilu al-amrayn to dan bid'a da baya kira zuwa ga da'awarsa to muna da wata magana ta Imam Ahmad ga abin da yace amma shi ma zai iya daukan ma'ana guda biyu rahimahullah alƙabula wa adamu ko dai a karɓa ko kar a karɓa ko a karɓa ko kar a karɓa fa inna wa qarqala ihtamilu alhaditha min almurji'a imamu ahmad yace ku ku dauki hadisi daga murji'a su ay murji'a mun yi bayani a baya amma zan da ma bayani su ya murji'a su ne masu aqidar cewa in fa kana da imani in dai ka yadda da Allah ba shi kenan ba shi ne dai imani ba ka gaskata Allah to duk saban da za ka yi baya taɓa imaninka la ya durru ma'al iman al ma'asiya in dai mutum yana da imani to saban Allah baya cutar da baya cutar da imanin shi la ya durru ma'al iman al-ma'asiya kaje ka shagiya kaje kai caca kaje kai zina suka ce imanin ka yana nan da naka da na abubakar iri daya kwarai suka ce su dalilinsu hal tanfa'u ma'al kufri ta'a kun ji larabcin hal tanfa'u ma'al kufri ta'a shin kafiri kafiri da yake kafiri in yayi wani abu na biyayya ga Allah yana da amfani me yasa idan kafiri ya zakata yi in kafiri ya bada sadaka ta yi in kafiri ya je azumin litinin alamis ta yi yawwa yanzu kun yadda la tanfa'u ma al-kufri ta'afu yace to haka saban Allah baya taba imanin mutum abun naku suka yi eh ya sun nema alfari ba kun yadda cewa in mutum yana kafirci duk abin da ya nabin Allah baya taba ko suka ce to in dai mutum ya riga yi imani duk saban da ya yi bai taɓa imaninsa ba suka ce imaninsa cike yake fal wannan su ne 'yan bidi'a sunansu almurji'a an gane wannan to imamu ahmad ya ce ihtamilu alhadisa min almurji'a idan yan bid'a almurji'a suka ba ku hadisin annabi ku karbi hadisin to yace yuktabu anil qadari a iya rubuta hadisi idan dan bid'a dan qadariya ya bayar da hadisi a karba shi dan qadariya wato su ne masu cewa duk kaddarar dan adam a hannunsa ne ba hannun Allah a cikin duk abin da isa me ka kula fa suka ce fal kafiru sha'a li nafsi al-kufra duk inda kaga mutum ya zama kafiri shi ya zaba ya zama kafiri wal mu'minu sha'a li nafsi al-iman mumini ma shi ya ga dama ya zaɓi ba ruwan duk in kaga ka faɗi a mota kai ka jawo in ciwo ya same ka kaddara kai ka jawo ma'ana alƙaddarar ka hannunka take wannan wal'iyazu billah mummunan aƙida ne ƙadrul insan biyadihi falkafiru sha'a li nafsi kufra to ina Allah Allah ya so kafiri ya yi imani kun gane asali Allah yana son kafiri ne imani amma da kansa ijuya saboda ba hannun Allah a cikin ƙaddararsa sai ya zaɓi kafirci wannan ma wasu 'yan bidi'a ne masu suna alƙadariya imam muhammad ya ce in sun faɗa hadisi ko rubuta wannan 'yan bidi'a ne amma yau gashi an ce a karbi hadisinsu kenan ba kowane ɗan bidi'a ba ne ake ƙin karɓan hadisinsa yanzu wani a ƙitigadin imam ahmad kafirai ne ko ba kafirai ba ne na'am ba kafirai ba ne amma 'yan bidi'a ne sun yi mummunan fahimta ga addini to bari ka ji ya ce idan lam yakun da'iya amma waɗannan duk sharaɗi fa idan ba sa da'awa ba sa kira akan aƙidar tasu dan murji an da da yake ci a zo a yi ƙadaranci ba a karɓar hadisinsa واستعظم الرواية عن سعيد العوفي وقال هو جهمي امتهن وامتهن فأجاب إمام أحمد يا جرمما حدر الرواية أوجن ونطن أكيد جهمية kaga can mun ce murji'a kadariya yanzu kuma jahamiya shi wannan dan jami'a an jarabce shi daga imtihan ne an mai jarabawa ya karba ya tabbatar shi dan aƙidar ne shine umtuhina fa ajab ajaba bima yuwafiqu mazhab al-jami'a kenan min ghairi haraj aka tambaye shi yace eh kwarai kuwa mazhabar mu ita ce daidai in ji shi da fada واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول أبو الخطاب ba shi ne muka ambata na farko ba shi kan yace kafiri muta'awwili a karbi riwayarsa fasiki afwan fasiki muta'awwili a karbi riwayarsa yace wa anna tawahum al-kadhib minhu ka tawahumihi min al-adib ai wahamin tsammanin ƙarya a tattare da shi shi fasikin to ai duk ɗaya ne kamar yadda ake tsammanin ƙarya a wajen adali ma me yasa litazimihi almasiyata saboda ai yana girmama adali yana girmama sabo wani abu ne babba baya so yayi haka shi ma fasiki baya so yayi saban amma da yayi saban ne ya zama fasiki da kuma hannuwa daga yin ƙarya din wamtina'i yace wannan mazhabu shafi'i kenan a wajen shafi'i fasiki muta'awwili za a iya karɓar riwayar shi walidhalika shi yasa salafus ba'du man ba'din sashin su yana karɓar riwaya daga sashi ma ikhtilafin fil madahibi wal ahwa duk da cewa suna da sabani akan mazhabobi da kuma soye-soyen zukatansu ma'ana wasu 'yan bid'a ne wasu 'yan sunna ne amma dai suna karɓar riwayar juna da sharuɗan da suka gabata cewa idan mutum ba mai da'iya ba ne to sai abu na biyu cikin sharaɗin karɓar riwayar mai riwaya a taklif abinda ake nufi da taklifi shine mutum ya zama baligi aƙile ana son karɓar riwaya daga mai riwayar da ya zama baligi kuma aƙile fala yuqbalu kabaru sabiyyi wal majnun لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتألق المأثم به ولأنه لا يقبل لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار ففيما يخبر به عن غيره أو غيره أو لا أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه لا خلل في سمائه ولا أدائه ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظائرهم رحمهم الله رضي الله عنه وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحصاء في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ للي وند ذاك الرواية سيدما مكلفين بالغي آقلي فلا يقبل خبر الصبي باء كرمان حديث يارو yaro in ya ba da hadisi karami da mahaukaci ba a karban hadisinsu suka jefa yaro da mahaukaci a layi daya ga dalili likauni la ya'rifullah saboda yaro bai san Allah ba yaro ya san Allah irin sani na imani da aiki da umarninsa da hannunsa ya san shi wala ya kafu kuma shi baya jin tsoronsa kai ne ka san Allah ce kake jin tsoronsa wannan mahaukaci fa shi ma ya san Allah yana wani tsoron Allah a'a sai wannan shine dalilin da yasa ba a karban riwayar mahaukaci ba a karban riwayar yaro karin wala yalaqu ma'asamun kuma shi yaro bai da ma'asam ism zunubi baya hawa kan shi shi ma ka mahaukaci haka to ai babu takalifi akan shi me yasa aka ce mahaukaci gairu mukallaf saboda ba akal fasikatu bihi adna min as-sikati bi qawli al-fasik amintuwa da shi shine yafi ƙasa da amintuwa da fasiki ma'ana da kam aminta da yaro kam gwanda ma ka aminta da fasiki da ka aminta da mahaukaci gwanda ka aminta da waye fasiki me yasa likauni ya rufe Allah saboda ai fasiki ya san Allah sai dai kawai baya bin sa ya saba wa ya kafu yana tsoron Allah wa ya ta'allaqu al-ma'samu bihi sannan kuma fasiki akwai laifi da zunubi akan shi in ya aikata ina fata ana fahimta da haka malaman usulu wasu suna ganin cewa kafiri fasiki muta'awwili wanda baya kira zuwa ga fasiki okay afwan bara karbi riwayarsa ba saboda duk da cewa ya san Allah kuma ana iya rubuta mai zunubi ko wani abu sauransu in dai ba a karɓi nashi ba tunda ya fi shi ne yake ɗan dama-dama a kan wa shi ne yake ɗan dama-dama a kan yaro ko me ya kai na'am shi fasiki ai da dan dama na masha'aninsa ko saboda ya san Allah kuma yana jin tsoron Allah amma yaro fa da mahaukaci babu wannan to wannan kenan wali annahu la yuqbalu qawluhu fi ma yukhbiru bihi an nafsihi ba za a karbi zancensa ba akan abin da yake bada labari a karan kansa yaro da mahaukaci in yaro ya zo ya bada labari a karan kansa ko mahaukaci ya bada labari a karan kansa za ka karba ba a karba idan ya yi wa kansa ikirari kama zo ana ta magana wa ya saci dala ɗari biyu a gidan nan sai wani yaro zo da gutu ɗan ƙarfi ya ce baba ni na sace su za a karba ba a karɓan ikirari la yi kubalu ikiraru sabi wannan yaro haka mahaukaci an zo ana ta cewa ai an yi sata a masallaci sai wani mahaukaci sai ya tashi sai miƙe ya ce ni na sace ya fashe da dariya za ku karɓa ba za ku karba ba li'annahu majnun saboda mahaukaci ne to kaga wanda ba za ka karbi ikirarin a karan kai shi baka ya zai zo baka riwaya ce annabi ya ce kuna gane dalilin to alhamdulillah to yace fa fi ma yukhbiru bihi an ghairihi aula idan har abinda yaro ko mahaukaci ibada labari a karan kansa an ce kada ba sai ku kuna fahimta amma man sami hausa giran to ya za mu yi da da labarin da ya jiyo shi yana yaro karami an samu matsala akwai waɗanda sun jiyo wasu hadisai suna yara bayan sun girma suka ba da labarinsu nan kuma duk kudu gurguje magana karɓan riwayar yaro ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه لا خلل في سمائه ولا أدائه suka ce abin da ya ba da labari bayan ya girma tun da bayan ya girma ne ya ba da labari ko to za a karba ko kuma mahaukaci ne ko da ke mahaukaci za mu iya shiga rikici ko da ke akwai mahaukacin da wani lokacin ai yana iya gane abu a lokacin da ya ji din watakila haukar ba permanent hauka ba ne tafiya take ta dawo to amma na hukuma alaihi bi annahu majnun to sai ya zo bayan ya warke ba da labari babu wani halal babu wata mushkila a jinsa ai an tabbatar ya ji haka da ya zo ba da shi hadisin lafiyarsa kalau a lokacin amma ba za mu karba a lokacin da yake cikin yarinta ba ba za mu karba a lokacin da yake cikin hauka ba saboda me a da'insa akwai khalal shi yasa magabatan mu na kwarai duka suka yi tufaki akan karban hadisan kananan sahabbai akwai asagirus sahaba waɗannan sahabban duk da aka ambata muku duk yara ne ibnu abbas abdullahi bin ja'far abdullahi bin zubair al-hasan da al-husain duk ba sahabbai bane noman ibn bashir da makamantansu duk yara ne amma malam littattafan musulunci a cike suke da ruwayansu hadisan da suka jiyo su da suna yara ba ya ce wala zalika daraja salaf akan haka salaf duk suka bi matakin da suka bi kenan wal khalaf da da na baya ma duka fi ihdarihim sibyan suna kawo yara majalisar sama'i wato majalisi na jin hadisi ku duba malam bayan Allah nan na kwarai yara ƙanana sai a ɗauko su a zo da su majalisi suna ji ƙanana ne suna ji in sun girma za su iya tunowa su ai mun ji an ce kaza mu ko yanzu gem muke ba su zai je masallaci a zauna zauna zo kai gem zo kai gem wallahi ba za a kai yaro karatu ba sai dai a bashi gem yayi ta yi in Allah ya jarabe ka da matarka mai irin wannan tunanin ne za ta kashe ma tunani yaranka kullun gem yaro fa in yana gem ko abinci baya ci idan yana gem din ne ya shige shi ba magana a tafi da shi masallaci wai wannan shine wai wayewa wai gata na shirme وعلى ذلك درج السلف والخلف في إهدارهم السبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم سنة كربان شيدا يارا فيما سمعوه قبل البلوغ أكان أبين دسك جيو كافن سبلغا sai sharadi na uku addabdu an gane addabt abinda ake nufi da dabt shine taka tsantsan wajen daukan labari taharruz mutum yayi taka ya kiyaye wajen daukar riwaya shi yasa duk wanda kuskuren sa yayi yawa to ba dabidi bane idza kasura غلط الإنسان فإنه ليس بضابط idan kurakuran mutum kullum yana abu ita kuskure ita kuskure ta wannan ba zabit ba ne ina fata ana ganewa haka mu gaffal gafalallen mutum ba a karɓar riwayarsa ami kaza yake son faɗa sai faɗi kaza ya ta wahami da kuma wanda in yoyo riwaya sai rinka saba wanda suka fi shi aminci ko ya saba abokanansa yukhalifu siqat wannan ma ba zabit ne bane sayyul hibzi mai mummunan hadda baya iya rike abu ai tayin abu ba zai rike ba shi ma nan ba a karbar riwayarsa faman lam yakun halatu samai mimman yazbadu li yuaddi fil akhirati ala alwajhi lam tahsul thiqatu bi qawlihi duk wanda a lokacin da yake jin hadisi baya cikin masu dabti mimman yazbatu baya iya kiyayewa ya bayar da hadisin a ƙarshe kamar yadda iji shi a fiska mai kyau to wannan ba a da aminci a kansa dangane da zancensa rabi'u al'adala dole ne mai riwaya ya zama mai adili an gani fala yuqbalu khabarul fasik mun yi magana ba a karban labarin fasiki saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu in an debo magana fasiki a kwandon shara ake zuba ta tukun sai an je an tace ta fada a cikin hujurat wa hadha zajrun an al-i'timadi ala qabul al-fasiq wannan tsoratarwa ne akan dogaro dangane da magana fasiki wala anna man la yakhafu Allah subhanahu wata'ala khawfan yaz'uhu an al-kadhib duk wanda baya jin tsoron Allah irin tsoron da zai hana shi ya yi wa Allah ƙarya la ta sulu siƙatu bi ƙaulihi ba a da aminci gaskiya akan maganarsa to sai majhulul hal ga wani shi kuma faslun wala yuqbalu khabarul majhulul hal majhulul hal abinda ake da shi shine wanda yake wa zaidu ne Musa ya riwaya daga gare shi Sulaimanu ma yayi riwaya daga gare shi ko sama da haka amma ba wanda ya taba cewa amintacce ne ba wanda ya amintar da shi cikin malaman hadisi wannan shine ake ce da shi almastur da majhulul hali da almasturu duk abu ɗaya ne majhulul hal da almastur duk abu ɗaya ne majhulul hal da mastur waye majhulul hal waye mastur wani ne aka duba yana da almajirai biyu sun yi riwayar hadisi da gare shi ko almajirai uku ko hudu amma da aka zo aka duba cikin malaman hadisi ba wanda ita ba zuwa ya ce wani amintacce ne su fa da malam kafin a karɓi maganar ka sai an samu malamin ka ya amintar da kai wani na yadda da shi karɓi maganarsa wala yuqbalu khabaru majhulul hal fi hadhihi shurut fi ihda riwayataini a bisa ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu wa huwa mazhabu shafi'i kuma shine ra'ayin imamu shafi'i ina fata ana fahimta an gane kuma shine mazhabul jamhur wal riwayatul ukhra dai riwayar yuqbalu khabaru majhulil hal fil adalati ana iya karban hadisin majhulil hal idan yana magana akan adala khassa duna baqiyati shurut a banda sauran afwan akan harkar adala akan adalci banda sauran sharuda wa huwa mazhabu abu hanifa shine ra'ayi imam abi hanifa wacin arbatu adilla yana da dalilai guda hudu daya annan nabi sallallahu alaihi wasallam qabila khaba shahadat al-arabi ba ga manzon Allah ya karbi shaidan wani mutumin kauye ba bi ru'yatil hilali yazo ya bada labari cewa ya ga wata ramadan jinjirin wata walam ya'rif walam yu'raf minhu illa al-islam ba fa abin da aka sani ga mutumin nan kawai musulmi ne yanzu wannan ba majhulul hali bane su waɗannan malamai da suka ce ana iya karɓar riwayar majhulul hali me majhulul hali wanda ba san halinsa ba wani malami ya yi magana akan halinsa ba su a da ana karɓar maganar ka a aiki da ita da sunan riwaya ne in an samu wani cikin malaman ka ya yabe ka cewa kai mutumin kirki ne wasu sun ce ba za a karɓa ba shine shine ɗaya daga cikin rayuka wasu kuma suka ce za a karɓa me dalilin waɗanda suka ce za a karɓi labarin wanda ba a san halinsa ba suka ce ba ga mutumin ƙauye ba ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ya san halinsa kawai musulmi ne ya zo ya ce ya ga wata annabi ya ce ka shaida babu wata cancanta sai Allah ya ce eh shi musulmi ne annabi ya ce jama'a ku tashi da azumi gobe an karɓi riwayarsa ko ba karɓa ba na ɗaya kenan na biyu annas sahabata kanu يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق mutumin ƙauye da bayi suna shigowa garin madina da ma mata su shigo garin madina su faɗi magana a karɓi maganarsu sahabbai su karɓi maganarsu me yasa suke karɓar maganarsu to ba san su da fasikanci ba yanzu in kacewa ne majhulul hal ne ba a san halinsa ba ba zan karɓi maganarsa ba to ka san ka san wani sabo da yayi kana da abin da ka dogara da shi cewa yana da wata barna da yake yi wannan shine dalilin su cewa ko ba a san halin mutum ba inda yana sallah za a karɓi ruwayarsa suka ce ƙari sahabbai mata suna zuwa ba a san halinsu ba a a a, a wane ne bayi suna zuwa ba a san halinsu mutanen ƙauye sai su zo su kawo labari kawai sai a karɓa me dalilin sahabbai na karban maganganun waɗannan mutanen da ba a yi bincike a kan halinsu ba suka ce to mun san su da wani fasikanci kamar kai ne ka je wani gari an kawo maka nama sai ka ce kai ba za ka ci naman nan ba saboda baka san wani iri bane wani irin musulmi ne ya yanka ko musulmi ko ko ba wanda ya ɗora maka wannan naman an yanka eh an yanka mai tsire yanka mun na dubu biyar ka je ka buga kayanka ba wanda ya ce ba wanda ya ce sai ka je ka gano halin shugaban kwatar da yake yanka wannan a tashaddud fi din ne mutum ya zo ce ni ba nan abu kalan kaza ne kamar riga ce aka baka ita sabuwa kawai sai ka zo kama shakka ni ba zan yi sallah da ita ba na sani ko da fitsari a ciki na sani ko da kaza a ciki na sani ko an yi al'ada to ka sani ka sani ba ka da hujja na haramta yi wa kanka amfani da wannan kaya tunda baka gani a zahiri ba da haka asali shine me ka yi amfani da shi to amma misali in ka ga kudin mutane sai ka dauka al'aslu fil amwali kuma at tahrim ne kar wani ya zo ca na ga kudi a nan tunda ba mai shi ba na kowa bane a'a to in dai dukiya ne ita kuma asalinta haram ce ba za ka ɗauke ta ba sai ya tabbata an baka ko kuma mai shi ya ce gashi kun ga hukuncin shari'a da yake bamban ko yanzu an ce in ka ga nama kawai ka je ka ciko to ba a ce kuma in ka ga kuɗi ka je ka ɗauka ba abin haka yake daban-daban Allah sa kuna ganewa as-salis na uku annahu law aslama thumma rawa aw shahida to mutumin da ya musulunta sai ya riwaya ko kuma ya bada shaida fa in qultum la tuqbalu kun kace ba za a karba ba fa ba'id wannan ra'ayi ne mai nisa kwarai da gaske kama a ce wannan tubabben yaushe za a karbi shaidar tubabbe yaushe za a karbi riwayar mutumin da yake tubabbe ne wa in qultum tuqbalu in kun ce za a karba fala mustanadin lidhalika babu madogara illa islamuhu ma adami zuhuri alfiski minhu cewa za mu a wajenmu musulmi ne tunda bamu ga yayi fasikanci ba za mu karba wannan ya tuba eh ya tuba yanzu ba musulmi bane to sai ya faɗi labari ba sai karba ba me yasa karba musulmi ne kana da wata hujja da ya zama fasiki baka da ita fa idza madha li zalika zamanu fala yajuzu an yuj'ala zalika mustannadan li radd riwayati idan haka din ya dade babu wani dalilin da za a ce an samu wani abin dogaro da za a kore riwayar wannan bawan Allah sai mu dakata anan saboda yanayin lokacin sallah yayi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh